أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكرم جلالهم السلام عليكم من دعوة كان كراتمنا دوسة مايكي صلى الله عليه وآله وسلم a cikin wannan littafi mai albarka tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya talifin as-sayyid muhammad ibn alawi al-maliki al-hasani al-makki rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba karatun da ya gabata mun kwana inda malamin ke magana kan dabbobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaya mana na hawa yanzu yana gaya mana na wato wanda ake yankawa a ci raƙuma tumaki da sauransu jiya mun karanta cewa yana da raƙuma sun kai guda ashirin masu ba da nono taguwa kenan a kiyaye wannan in an ce liƙa ba wai raƙumi namiji ba mata masu ba da nono ana ganewa taguwoyi guda ashirin wanda suna ba da nono waɗannan su wanda muka ce an raba su a gida ko? ya gaya mana guda tara a cikinsu ko sunayensu ko wacce ma da sunanta to nan amma mana ihu minal ganami awakinsa kuma masu ba da nono fasabun guda bakwai ne su ne wanne ajara zamzam suƙuya baraka warasha atlal atraf wayannan su ne sunayensu jama'a da allah ka duba mu akuyoyi ba da yake na manzan Allah ne kowace da sunanta sallallahu alaihi wasallam ba a manta ba raƙuman nan ka gani guda ashirin an samu malamin ya sai da ta ci mana guda tara a cikin wanda iya riko sunayensu kowace raƙuma da sunanta ya ce wa kanat ummu aimana ummu aimana sai da barakal habashiya kanar tar'ahunna ita take zuwa ta yan kiwon su bi uhudin a can wurin dutsen uhudu can bayan garin madina wata ruhu kulla lailatin bil laban alal baitin ladhi yaduru fihi rasulullah sai ya zama takan je ana ganewa takan je ta kiwon su in ta kiwo ta dawo da yamma in an ce wato rawa dawowa da su da yamma kenan wala kun fiya jamali na turihuna wa ina tasrahuna fita da su kiwo ne turihuna kun kuna dawowa da su ana ganewa alguduwar rawa gudu da safe rawa kuma da yamma lokacin dawowa da su to taruhu kulla lailatin takan dawo da su ana jigo daga kiwo kowane dare bil laban da nono nonon tumakin ta kai ɗakin da annabi yake sallallahu alaihi wasallam a duk ɗakin da zai kwana ranar nan ake kai nono wannan kenan sai silahuhu makamansa na yaƙi hiya tis'atu as-siyafin yana da takubba guda tara in Allah ka jifa kowane takobi da sunansa fa da inda ba aka siyo shi da garin su daga wani gari takobin ya zo kyauta aka bashi a yana cikin gani mai yaƙi ne a ya sunan kuma takobin sahabbai sun kiya yau takobi mai suna kaza yau annabi ya fito da shi a yaƙi banda masu za mu zo mu karanta su banda wato irin wukan nan soke ta gefe nan ana ji ko za mu zo mu karanta kowanne shi ma da sunansa banda wato wannan mashi mai kama wanda ta kai kamar matsayin sanda misali mai kama da sanda a girma duk zai faɗa hatta sulkensa na sawa sallallahu alaihi wasallama ya ce hiya tis'atu asiyafin ta kubba ne guda tara akwai masu sunansa kenan shine awwalu sayfin mallakahu shine farkon tukubin da annabi ya mallaka dama ba haddace sunan tukubin ba manta sunan tukubin ba ba manta shine na farko da annabi ya mallaka ba shi za dole ka yadda har duniya ta ne ba taɓa wata shaksiya da aka haddace shaksiyar motsinta da kawaicinta kayan da ta mallaka da kayan da ta saka ba a taɓa halittar ko kowane ne ko mala'ika ko mutum ko aljan ko waye sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa zulfiqar ana ganewa shine wanda yakan ba sayyidina ali a wurin yaƙi la saifa illa zulfiqar wala fatan illa ali an taɓa yin wani prime minister pakistan sunansa ma kenan sunan wannan takobin manzo Allah prime minister pakistan zulfiqar sunansa an yi shi a baya wanda ina tsammani ko shine mahaifin benazir butu ita ɗaya prime minister ko shi ya yi dai prime minister a pakistan zulfiqar sunansa sunan wannan takobin ana gigon to min gana imi badrin yana cikin ganiman barra ne libanin hajjaj as-sahamiyin wanda yake takobin na banul hajjaj ne as-sahamiyin na mutanen banul hajjaj wanda suke na banu sahamin dangin su amrun al-as kenan as-sahami dangin su abdullahi bin huzafa as-sahabi mun faɗi abdullahi bin huzafa an tuna shi dangin su dan uwansa mijin Hafsa na farko wanda ya shahada sai da Hafsa mata ne sallallahu alaihi wasallam Kunais ibn Huzafa as-Sahami shi ma wanda uban su daya hmm itira alayhi salatu wasallam fi naumi fi zubabihi sulmatan wa ta'awwalaha hazimatan fa kanat yawm uhud wajen maganan takobin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki da wannan takobi kafin a fita yakin uhudu sai ya ga zubab shi ne ta inda kaifin takobi yake zubabu saifi ta inda kaifin yake ana jiko sai ya ga sulmatan sai ya ga ya dan balle ya karye ana jiko ya tsage daidai inda takobin yake wajen kafinsa ya tsage sai ya fassara shi da cewa yakin nan za ci al'ummar mu a yakin nan yaƙi zai kare kuma aka fita bayan ya yi mafarkin ya fasara kuma aka fita kafin ya fita ne mafarkin in fact ya yi ma mafarkin cewa in keta wani bijimi da wuka ya ce wani cikin iyalan gidana za a kashe a wurin yaƙi shine sai dina hamza ka san akwai wani karatu da yawanci jama'a ba su san cewa annabi kan koya wasu abai shi ba shine fassara mafarki yana koya musu sukan yi mafarki su kawo masa ya fassara ya gaya musu ga kuma abin da mafarkin ke nufi mai daɗi a ƙarshe dai in mara daɗi ne kan ce in kayan mafarki mara daɗi wanda kake tsoro kar ka gaya wa kowa ka yi tofi ta ɓangaren hagunka ka yi ta'awuzi ana ganewa daga sharrin mafarkin sannan kuma kar ka gaya wa kowa in kai mafarkin mai kyau kuma to kana iyawa ka gaya wa mutane kuma kana iya neman fassaransa cewa shi mafarki kamar tsuntsu ne ana ji kamar tsuntsu ne a kamar tsuntsu ne kamar yana kan tsuntsu kan fuka-fukin tsuntsu ne idan kai masa hirar duk yadda aka wasa shafa fasaru ba za a sake masa da fasara ba fasaran farko ta yi koda ba daidai ba ne ana ji to haka mafarki yake ya fasara ta da cewa yakin udu nan zai karewa zai kare mana kuma hakan ya faru fa kana tema uhudin yace sai hazimar ta faru ranar uhudu ana ji to zulkifa shi ne farko sai wanne sai battaru ai alqati'u mai yankewa in na sha ne aka ruwan aftar mai yankakken baya ana ji batar ya yanke ai kafa batar fa'al kenan ana ji shi za ki za bataru akwai hatafu ai yana nufin mutuwa shine hatafu duk sunan takubbansa ne a ba mun gaya muku mawaƙin nan fadan da yana faɗin dawa kansa ko yana cewa mai liza su mai sakabu jagora abin koyo mai lafifu mai zaribu mai sa kafirai wayo kan ga su nan mun karanta su a bako lizazu da sakabu da ya ja ta marawi dokin ka ne ana gani ha? babu ko oyo- oyoyo ne ko A- lalo ko babu ko oyo ana ji ko to haka waɗannan makaman su ma za ka ja ta kuma ga battaru ga hatafu duk a hannun rasulallah to duk ta kubbansa ne na zuwa yaƙi ana ji almautu wa yahul migzam akwai migzam ai alƙaɓe duk manan su ne da battar shi ma mai yankewa ana ji ko to za ka yi ta eh, mai rusubu aka ji mai kan rasub sai ce rusubu shi ma waye ana ji ko akwai rasub shi ma takobin manzon Allah ne ayyan difi dariba in ya yanka yakan wuce ne ka gane sai da ce an gaya wa jini ya wuce Mm, akwai al'adabu da ka ji duk yana faɗin su a waka hadda adabu din ma shi mawaƙin shi kuma sayyidina sa'adu ibn ubada shi ya ba manzo Allah kyautar sallallahu alaihi wasallam wato ni abin da ke ban mamaki ba fa sunayen makaman ke ban mamaki as much as not only haddace sunayen su a wa ma ya kawo su ta ina suka zo hannun annabi sallallahu alaihi wasallam a takubban ne wani takubin farko da ya mallaka shi ma ba a manta ba a ce na farkon nan shine zulkifar zulfiqar ko a sodi ma'asur shine awwalu sayfin malaka ko kuma zulfiqar an tuna ta a ganiman badar ne battaru hatabu migzam rasubu adabu sannan akwai alqadi ba huwa awwalu sayfin taqallada bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'ana al-latifu min as-suyuf ana ji ko Ah, shi ne farkon a- a takobin da annabi aka ga ya rike ya yi amfani da shi ana ganewa tare ga wanda ya fara mallaka amma shi ne wannan da shi wanda annabi ya fito da shi ya dogara shi an gan shi a, wato ya rike shi ya eh, eh, ya- ya yi amfani da shi shi ne farkon takobin da aka gani a nan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi amfani da shi da sai wanne alƙala'i shi kuma daga garin ne wani waje ne a ƙauye maudin bilbada suna wurin ƙala sai aka ce wasu takobin ɗan ƙala sai aka ce alƙala'i kamar da aka ce alkanawi ka gane ko azzakzaki to shi aka ce al- alƙala'i ɗan garin ƙala ƙau- a wani waje ne a a wani ƙauye maudin bilbadiya ƙala na sunu malik anas dan malik hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashra sinina wa ma qala li qaddun ah wa ma qala li qaddun li shay'in fa'altuhu lima fa'alta kaza wala li shay'in taraktuhu lima tarakta kaza walakin yaqul law turika kaza lakana aslam ko lakana wannan a lauturika kaza ko lafu ila kaza la kana ansab na yi wani salasa hidima shekara goma bai taba ce mun don me kai kaza a abin da na yi ba don Allah kai zaka iya ba fa kai wa yaro faɗa me yasa yi ba fa ya aka yi kai kaza bai taba faɗi ba har yau har yau ba ka samu wanda zai iya koyi da annabi a irin wannan masallah alaihi wasallam ana gane wannan ga musulmi da haƙi. Ana ganawa? To shi ne ana ganewa? to shi ne wato daɗin hali cewa ba a taɓa yin ya ce masa don me kai kaza ko don me ka bar kaza ba sai dai ce kai da an yi kaza dai da ya fi da an bar kaza nan da ya sha kai sallallahu alaihi wasallam to shi ne a a- da kansa shi ana tsin yake cewa saboda ya yi tsawon kwana na ce muku ya kai kusan wajen shekara ɗari a nan basra ya rayu a iraq ana jigon a nan basa ya rayu a iraq yana cewa kana nasu da saifi rasulullah sallallahu alaihi wa qabbatuhu fiddatan wa zalika hilqul fidda ko halqul fidda ana ji ko da takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai inda karan takobin yake karfin takobin inda karfin takobin yake na azurfa ne shine nasu saifi wa qabbatuhu haka wajen kamawa riƙen ma na azurfa ne kuma abin da yake kewaye ma bai na zalika abin da ke tsakanin wurin na ke shi ma kewayayyen azurfa ne a tsakani tsakanin hannun riƙewa da ainihin da kaifin karan takwabin yake an gane da kyau yawwa wa amma armahu armahu wato jam'uri mahin kenan masu fa fa arba'atun guda hudu ne wa zakar ba'dum anna khamsa waɗansu malaman ma sun ce sun kai biyar kaga adadin ma sun ma ba a manta ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama salasatun min bani qainuqa guda uku a ciki a yakin banu qainuqa aka same su a ganimar banu qainuqa lokacin da aka yage su wal muswi akwai mai suna muswi me yasa da annahu yusbitul mat'una bihi saboda duk wanda aka sara da shi yakan kafa shi kat shi makami shi wannan mashi ya jinsa almusri daga sawa ana ganewa ya koma ko ya kwanta ko ya masuwa makoma masuwal mutakabbirin alaysa fi jahannama to haka zai zai zai wal musni da musni wa kana lahu hirbatun yuqalu la annaba yana da irin wukan nan wanda ake soke ana gane ta wanda ake soke ta a gefe wa ukura kabira da wata babba tud'a albaida ana kanta albaida wa ukura sagira yana da wata karama shibul ukkaz wacce take kama da sanda amma wuka ce yuqalu la anaza wannan ta zo cikin hadisin bukhari da muslim hadisin sayyidina ali ita wannan anaza din yadda kaga sunanta anan ka ga mata alama ya yi kasa ce wani asa sagira fi asfal zujjum min hadidin ko hajjar da rami cewa anasu ya ce da ni da wani yaro sa'a na mun rike ruwa a nan salasan muna wanda zai amfani shi ya alwala ya kama ruwa ya alwala da muka je muka je masa akwai sanda wannan sandar da ya faɗi a nan wurin mai ƙarfe ana ganewa a ƙasan sanda akwai ƙarfe har malaman tawili suna cewa saboda watakila da yake madina akwai macizai kada gamu da maciji ko wani abu shi yasa suke rike wannan saboda a wannan din sandan ana gane wannan to shine to malu bane dai ka ji ko akan ɗauke ta a rike ana rike da ta a gaban manzo sallallahu an tafi a gaban shi fili dai a ranar idoji guda biyu wa turka zo amma mu in yi zo tsaya sai a zo a kafa ta haka gaba kafin a yi sallah ana gane turakka zo amma mu fa yatta kiza ha sitran sai da ke sitratun sai da ke ta a matsayin sitra wanda zai kare shi daga masu wucewa tunda ka san shi sallar idi ba masallaci ake ba musalla ake a fili ne to wannan kenan yusalli ilaiha yana sallah zuwa yana dubanta yana fuskantanta wa kana yushi biya a yana wani lokaci yakan tafi da ita a hannunsa yana tafiya a kafa almashu tafiya a kafa ne safar kuma tafiya daga gari zuwa gari zihab kuma italakan tafiya ka gane ko da abin nan ne zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatil la yusin ay mana ashaballahu nurahum shine zahabar Allah ya bai tafiya amma zai ce zahabar Allah bi nurin Allah ya tafi da hasken su Allah ya tafiyar da hasken su ya bar su cikin duhu wata rakon fi zulmati ya ga wata rakon fi zulmati ya fasara maka Allah bai je ko ina ba kenan ana gane ya tafiyar da hasken su ya bar su a duhu izulmati la yusiruna ya wannan shine wa amma adru amma sulkensa wato sulai ana kira akwai zatul fuduli zatul musha zatul hawashi akwai sugudiya nisbatan limaudin waɗannan duka nisba ne subdiya nisba ne na inda aka ɗauko ta akwai alfidda akwai batara'u ita yana cikin batara'u saboda gajartanta ita silken akwai kirnik bismi waladil arnab wato an kimta kirnik sunan dan zomu ana jigo akwai zatul fudul hiya allati labisa yawma badr zatul fudul a ciki ita ce ya sanya ta ranar badar da ranar hunaini yuqalu kana indahu dir'u Dawud alaihi salam ana ma faɗin cewa a cikin sulakin annabi sallallahu alaihi akwai sulken da annabi Dawud ya kera wanda na annabi Dawud ne allati labisa yawma qatala jalut wanda annabi Dawud ya sanya ta a jikin sa ran da ya kashe jalut ana gane wannan ya kashe ta ran ya saka ta a jikin sa ranan kashe jaluta ana ganewa to wa amma aqwasu amma bakokin sa baka qaus shine baka jamin sa aqwas ga sunan guda shida ne akwai zawra'u akwai rauha akwai safra akwai shauhab akwai katum akwai sadad akwai sadad Allah jama'a ka duba gani ka san annabi girman ya isa wannan kamar yadda na ga muku wato subject ne na research wanda da ya kamata a yi research a yi digiri na farko da na biyu da na uku a yi phd a kai a ce wani farfesa ne shi akan me akan hawadis ba tarihi ba fa akan hawadis da ahwal annabawiyya iya wanda suka shafi annabi a gaban zai ga maka ta adadin huluna wanda ya rasu ya bari zai ga maka hulan karfe ana ga muku ita sanan ko hadisin damali ban ga muku ba eh shiga fatu makka to wa kana lahu ja'ba wa hiya allati tudaw fiha siham yana da inda ake zuba masu ka ana ganewa a kibau zan ce ba masu ba kibau rema su ne masu ka gane wannan kuma kibau yana da inda ake zuba su an ga da ake zuba su a sasu ta baya ka a zuba su da ana zaro ana auna da baka ana kiran alkafur ana gane wa mantikatun min min adimin da wani abu wanda aka yi shi da fata haka wanda ake sa shi ma ciki wa amma a tara su fa kana lahu tursun ismun zalak akwai wani abin kariya na yaƙi kamar za a gan shi rawan faifai ne in kuna ganin yaƙoƙin tarihi za ku gani haka za ga an kawo sara sai a tare da shi haka ana ganewa to trus jamin sa atras yana da irin wannan akwai azzaluk saboda ya zlaku anusila azzalu alawazin mene fa'ul saboda lokacin da aka kawo sara makamin sai ya zame in ya daki wannan faifai wato waɗannan annabin da yake da kariyan Allah ne ba ba zai saru ba ba zai yi ta'adda kan rayuwarsa ba Allah riga ya kare shi amma malamin mu ne mu da ake ta'adda kan mu haka dole ya koya mana ana ganewa bai bukatar waɗannan duka in dai mala'ika na bukatar wannan to lalle kana iya a rashin hankalin ka ɗauka annabin Allah zai bukaci wannan zai bukata dan ya mafi mala'iku amma don me malami ne shi kuma mu ajizai mu zai koya waɗannan abubuwan da za mu kare kanmu da su a matsayin mu na ajizai tunda mu ba mu samu mu ba za mu samu wannan damar ba ana gane ko to shi yasa a wa tursun yuqalu lahu al-futak akwai wani shi wannan ya ake tabbatar da wasu ne garkuwa garkuwa haka wanda ake kare da jago ko shine garkuwa ko to to akwai al-futak akwai tursun akar uhudiya ilai fi suratu timsalin an taɓa bashi kyautar wani garkuwa ana ji wanda akwai hoton gunkin ana ji lokaci ba za mu tsaya to za mu tsaya a wuri insha Allah in mun je mu dora اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم